الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya gogare shi da ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar 13 ga watan rajab shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine biyu ga watan biyar daga shekara ta 2015 a lissafin miladiya wannan shine darasinmu na 104 a karatun da muke a littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na malam ibn taimiyya makon da ya gabata mun fara karanta fasili da yake magana akan gamewar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saƙonsa gamamme ne zuwa mutane da aljanu baki ɗaya ya fara gaya mana cewa muhammadun sallallahu alaihi wasallam mabu'ufin ila thaqalaini bittifaqil muslimin wa qad istama'at aljinnu alqur'ana wa wallaw ila qaumihim munzirin mun yi wannan ko sai lamma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi bi batni nakhlah لما رجع من الطائف وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله نني ذا متاشي يا عند من الله صلى الله عليه وسلم يكي داوا دغا طائف ينا صلى تا أصباهي da sahabbansa aljanu sun saurari alkur'ani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa shine Allah ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari akan cewa aljanun sun saurare shi shine yake cewa wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yayin da muka juyo da wasu daga cikin ko wata tawaga daga cikin aljanu yastami'una alquran suna sauraron alqurani falamma hadaruhu yayin da suka zo suka halarci wurin qalu ajunansu sai suke cewa an su ku saurara falamma qudiya yayin da aka kare sallar aka idar da karatun wallau suka juya baya ila qaumihim zuwa ga mutanansu munzirina suna masu gargadi ma'ana suka juya suka koma wurin mutanansu suna kiran su cewa ai gashi gashi me suke cewa qalu suka ce wa mutanansu ya qaumana ya ku mutananmu nan qaum muna fassara shi da mutananmu amma larabci ana itilaƙin ƙaum a kan jinsin mutane da jinsin aljanu nan jinsin aljanu ake nufi kaga za ka fassara shi kenan da ya ƙaumu mutane ya jama'armu ya ƙabilarmu ko shi ne asalin abu a sai suke cewa ya ku jama'armu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa lalle mu mun ji wani littafi da ake saukar da shi ko da aka saukar da shi kai wanda aka wanda aka saukar da shi a bayan annabi Musa ashe wannan ya nuna sun san zuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam kasancewa shine afdalu anbiya ibni isra'il kuma shi ne Allah ya saukarwa at-taura at-tauran nan kuma ita ce ta kunshi shari'a ga mammiya bayan ta ba littafin da ya zo da ya kaita sai qur'ani amma lokacin da aka bai wa annabi musa a taura to duk sauran annabawan da suka zo bayan annabi musa daga cikin annabawan banu isra'il to da a taura suka rika aiki har annabi isa alaihi salatu wasalam da aka bashi injila cikamaki ne na attaura ba umarce shi ya aji attaura ba attaura tana nan tare da shi kuma aka umarce shi a cikin ta shari'a yake domin injila wa'azozi ta kunsa fiye da kasancewar ta shari'a amma shari'a da dokoki a cikin attaura ne kuma annabi isa da ita aka ce ci gaba da aiki da kun ga kenan dole ne a kawo ta a matsayin wata shari'ar dama da ta taba zuwa daga Allah zuwa ga wani manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala suka ce ya ku jama'ar mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi Musa wannan littafi musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskata abin da ya zo gabaninsa ne ma'ana shi alƙur'ani yana gaskata abin da ya zo gabanin shi alƙur'ani ne duk littafin da aka saukar gabanin mai ma'anan gabanin kafin yau duk littafin da ya zo kafin alƙur'ani to ƙur'anin yana gaskata shi mai ma'ana yana gaskata shi yana bayani akan cewa lalle an saukar da shi ga annabawan Allah kuma ya ƙunshi wani abu na gaskiya ko da ma'abuta littafan a zamanin yanzu ko a wancan zamani cin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun jirkita wani abu na abin da ke cikin littafin to amma dai akwai wani bangare nasa gaskiya kuma ƙur'ani ya tabbatar da haka babba daga ciki ma dai kasancewar attaura littafi ne daga Allah injila littafi ne daga Allah zabura ma haka kuma duk a cikin alkur'ani ne Allah ya bamu labarin wannan da alkur'ani Allah bai bamu labari a cikinsa cewa an saukar da taura ba da su yahudawan ne ko suka bamu labari bai zama tilas mu yadda da haka ba kun fahimci wannan abu yau don haka ashe kenan alkur'ani mai gaskata littafan da suka riga shi zuwa ne yahdi ila alhaqi alkur'anin nan wannan fa duk aljanun ne suke gaya wa junansu da suka koma gun jama'ar su sai shi sha alƙur'anin nan ya hadi ilal haƙi yana shiryarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqimin kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya madaidaiciya ya qaumuna ya jama'ar mu ajibu da'i Allah ko amsawa mai kiran Allah ga wannan imani ne cikakke cewa sun yadda da manzancin ma daga Allah yake ko da'i Allah suka kira shi bayan yadda da alƙur'ani to kuma ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kira ne daga Allah subhanahu wataala ma'ana Allah ne ya aiko shi ya zama ya kira mutane ya kira aljanu su yadda da wannan sako nasa wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi in kun yi yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum kuma zai tsirar da ku min azabin alim daga azaba mai radadi wa man la yujib da'i Allah wanda ku duk bai amsawa bai karbi kiran mai kiran Allah ba ma'ana wanda Allah ya aiko shi yayi kira shine ma'ana mai kiran Allah ba Allah ake kira ba a'a mai kira ne manzo ne Allah ne ya aiko shi ya kira a madadinsa ya kira zuwa gare shi cewa abauta masa shi kadai to duk wanda bai amsa wannan mai kiran ba falaysa bi mu'jizin fil ardi to bai zama mai wato gajiyar da Allah maɗaukaki a bayan ƙasa ba ma'ana ba inda zai yi ya tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala falaisa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya kuma ba shi da wato wasu mataimaka min dunihi kuma bayan Allah naka ashe idan mutum ko aljan yana son ya tsira to ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi shine da'i Allah to duk wanda bai bi shi ba ba inda zai iya tsira kuma ba shi da wani mataimaki sai ce ulaika fi dalalin mubin waɗannan suna cikin bata batan kuma mabayyani Allah tsare mu wannan aya kuru-kuru take cewa aljanu sun ji alqur'ani ba tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran su yayin zaunar da su yace ku zo gashi gashi ba amma jin kawai da suka yi na alkur'ani suka gamsu da abin da manzan Allah s.a.w. yake karantawa cewa alkur'ani ne maganar Allah ce ba maganar manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam kuma saƙo ne Allah yake kira a bauta masa shi kaɗai a daina bautar wani abu wanda ba Allah ba kuma har suka riski cewa duk wanda bai bi wannan saƙon ba to zai haɗu da azaba mai raɗaɗi kaga wannan ya nuna matuƙar fahimtar su ba wata wahala aka sha ba suka fahimci wannan daga jin alkur'ani to ina ga wanda shi an yi masa bayani an masa bayani an masa bayani kuma wani bangare masu suka ji na alkur'ani wani bangare ina ga wanda ya ji gaba ɗayan alkur'ani shine dan adam kenan kaga hujja ta fi tsayuwa a kansa to sai ce wa anzalallahu ta'ala ba'da zalika bayan nan kuma sai Allah madauki ya saukar da fadin sa a suratul jinni da yake cewa qul uhiya ilayya ka ce an yi wahayi ilayya zuwa gare ni annahu cewa istama'a nafarun min aljinni wata tawaga wani yanki wata jama'a kaɗan min aljinni daga aljanu istama'a sun saurari alƙur'ani faƙalu sai suka ce inna sami'na ƙur'anin ajaba mu lalle mun ji wani abin karantawa abin mamaki ƙur'ani dama ana kiransa ƙur'ani saboda abin karantawa ne babbar siffarsa ita ce karanta shi ake yi wannan ke nuna maka cewa daga cikin mizar wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a karanta shi zaman mutum baya karanta alkur'ani matsala ce a matsayinsa na musulmi lalle a samu lokacin da ka ware kake karanta alkur'ani ka ji maganar Allah ka fahimce ta kuma ka sa ta cikin aikin da kake a rayuwarka Allah taimake mu dai akan aiki da shi yahdi ila rushd shi wannan qur'ani yana shiryarwa ila rushdi zuwa ga shirya a fa'aman nabihi da muka ji kun ganin an kawo istima'i an kawo kuma me natijatun istima'i istima'in sauraro sauraro shi ake ce mai istima'i ba ji ba ji daban sauraro kuma daban haka ne a hausa ko ba haka ba ana cewa sami'a wane ya ji amma kuma la yalzama an yakuna mustami'an ba lalle ne zama sauraro yake ba sauraro shine ka kai hankalinka ka nutsu wannan abin dama shine aikin da kake shi yasa yazo da sigar aiki ne kawai ba mazi haka aka kare ba a istima'i duk da yana zuwa ga sigar mazi to amma akwai wani abu a cikinsa da yake nuna kai hankali da risina da cewa wannan abun don shi ka zauna mun fahimci bambancin in ku aka ce yanzu misali kaji wani sauti wani ya yi kara a wani wuri kajiyo to wannan ji kai amma abin da ake yin sa yana tafiya yana yana ci gaba to in ka kai hankalinka me kake yi sauraro kake to sauraro shine istima'i haka ka bambance haka abin da aljanun nan suka yi ba kawai sautin alkur'ani suka ji ba a'a sauraron alkur'ani suka yi mun fahimci abin yawwa to suke cewa mun ji wani abin karatu abin mamaki yana shiryarwa zuwa gaskiya kuma muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada ku ga karfin imani daga jinsa sun fahimci abin da yake kira malamai suna cewa wannan kuma yana nuna maka ashe kenan akwai wata magana da muka taɓa yi wani lokaci can a baya a wasu daga cikin darussa cewa da za ka ɗauki alƙur'anin nan ka miƙa wa wanda yanzu nan ya musulunta bai taɓa karanta shi ba samsam bai taɓa karanta alƙur'ani ba sai ka ba shi alƙur'ani ya karanta daga farko har ƙarshe sai ka zaunar da shi ka tambaye shi da allah bawan allah zan ma tambaya wannan ƙur'ani da ka karanta wanda ya yi magana a cikin wannan ƙur'ani wannan abu ya fi baiwa muhimmanci kun gane zancen menene ya fi muhimmanci a ƙur'ani to inda zai faɗi gaskiya zai maka zancen tauhidi a kaɗai ta Allah shi kaɗai a bauta masa shi kaɗai kada a yi tarayya da shi shi ne fi komai muhimmanci a cikin alƙur'ani inda mutum zai karanta shi da adalci ba zai ce maka abin da ya fi komai muhimmanci a ƙur'ani shine a yi kaza ko a yi azumi ko a yi sallah ko a yi siyasa ko a kafa gwamnati ba wanda zai gaya maka wannan ya karanta alƙur'ani ya gaya ma wannan babban abin da ya fi komai muhimmanci a ƙur'ani shine tauhidi shine tauhidi kuma shine tauhidi duk saƙon da allah maɗauki faɗa cikin alƙur'ani to me taimakawa wannan ne sallar da azumin da zakka da aikin haji da kyautata ma iyaye da zamantakewa mai kyau da yin gaskiya duk wannan in ba tauhidi za a saurare su ba za a saurare su ba da haka ginshikin komai na zaman ka ka karbu agun Allah shine zama ka yadda da cewa ba abin da za a bautawa sai Allah duk mutumin da yake da matsala a wannan bangaren to yana da matsala addinin sa baki da bai fahimci addinin musulunci inda ya dosa ba kun ga su wannan aljanu sauraro suka yi sauraron karatun sallah asuba fa sauraron karatun sallah asuba wannan ya nuna maka ashe in ana sallah kai hankali ake cikin ayoyin da ake karanta mun yi magana nan a makon da ya gabata to kuma sannan in aka kai hankali ai sauraro mai kyau a fahimci abin kuma har a bayyana mai aka ji gashi abin su da suka faɗa daga jin ko daga sauraron sun yi imani bayan sun yi imanin sai suka faɗi kuma cewa sun yanke hukunci fa'aman na bihi mun yi imani sai kuma suka ce me walan nushrika bi rabbina ahada kuma ba za mu yi shirka da kowa ba wato mu hada shi da ubangijinmu kun ga wannan ya nuna haƙiƙanin fahimtar su ga saƙon da ƙur'ani ya ɗauka wannan kuma shi ake so a gun ɗan adam da yake ji ba iya jin sallar asuba ba za ka zauna ka sa kasar da kanka kana da memory kana jin alƙur'ani daga farko har ƙarshe wani ma ya haddace shi amma sai ka samu cewa bai fahimci saƙon ba akwai mamaki a ce ga wani ya haddace alƙur'ani amma kuma zai je shirka zai bautawa wani wanda ba Allah ba zai rika bautawa aljanu karkatattu zai rika bautawa gumaka zai bautawa wani dan adam da zai zai dora shi akan wata hanyar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma a ce ya haddace alqur'ani wani abin akwai mamaki in ga aljanu daga jin karatun sallar asuba sun fahimci cewa ba a bautawa kowa sai Allah suka faɗi cewa sun yi imani da hakan kuma suka ɗau mataki cewa ba za su ƙara yi ba domin harafin lan abin da yake ifada ke ko walan nushrika sam sam har abada ba za mu bautawa wani tare da Allah ba Allah ƙara mana tauhidi ina ne walan nushrika bi rabbina ahada to muje wa annahu kuma shi lamarin yadda yake wannan wa annahu wa annahu wa annahu da take cikin suratul jinni za a yi ta nanata maka ita ma'atufa ce akan ta farko ai ya ce qul uhiya ilayya mene annahu istama'a nafarun min aljinn ko fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba to daga wurin wannan wannan aikun sun ce fa qalu inna mun sai suka ce mu kaza to kuma suka yi ta dorawa wa annahu wa annahu wa annahu wannan daga bakin su ma'ana abinda aljannin suke faɗa ne kuma cewa kuma cewa kuma cewa shine ma'anan wa annahu mun gane wannan lamarin malamai suna cewa damirin na sha'an ne akwai abin da ake ce ma damirin sha'an damirin sha'an shine kuma yadda lamarin yake shine kaza da kaza kuma yadda lamarin yake shine kaza da kaza kowace jumla daban an yi akafinta ne akan wata jumla din da ta gabace ta menene suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina kuma lalle lamarin yadda yake shine jaddu rabbina girman ubangijinmu al'amarin ubangijinmu duk wannan yana cikin fassarorin da malam suka yi wannan jaddu ba kaka ake nufi ba kun gane jaddu nan ana nufin jalal da azama jalalu rabbina girman ubangijinmu mun gane shine ma'anar wannan wa azamatu rabbina wa amru rabbina wa fi'lu rabbina duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da aka roto daga salaf sun fassara wannan jaddu da shi akwai ma fassarar wazaina rabbina wadatar ubangijinmu kamar yadda yake a hadithi wala yanfa'u zal jaddi minka al jaddu to jaddu nan ana nufin gina ma'abucin wadata ba zai wadatu ai ba zai amfanu da wani abu na wadata ba mun gane ma'ana duk mutumin da yake da wata wadata to ba zai wadatu daga a wadatar Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma sannan ba wani abu da zai amfani sai abinda Allah ya amfanar da shi a takaice dai abinda ake fi da aljaddu ko algina wadata kenan ko kuma jalal ko azama ko fi'ili ko amri na ubangiji ma'ana lamarin ubangijin mu shine wa annahu ta'ala jaddu rabbina girman ubangijin mu da jalalinsa da azamarsa ta'ala ta ɗaukaka mun gane wannan yawon ta'ala nan fi'ili ne nan ma'ana jaddu rabbina shine fa'ili ta'ala ya ɗaukaka mun gane gurin yau kuma jaddun mudafun ne rabbina shine mudafun ilaihi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan bai riki mata ba Allah ba shi da mata wala walada kuma ba shi da da ba shi da mata ba shi da da wannan nassi ne wajen nafin mata ga Allah nassi ne wajen nafin ɗa ga Allah kuma dama dai akwai su a wurare da yawa cikin alkur'ani wa annahu kuma cewa kana ya ƙulu safihuna alallahi shaƙaƙon kuma wawa daga cikinmu malmi suna cewa wannan ana nufin iblis sun ce iblis ake nufi daga cikin fasarori da malamai suka yi cewa wawa daga cikinmu in ji su aljanu ya ƙulu alallahi shaƙaƙa yana faɗin wani abu wanda ya karkace ya wuce iyaka wajen kafirci shine shaƙaƙa mujawazatul haddi fil ismi au fil kufri abin da ake nufi shaƙaƙa kenan mun gane me suke nufi da wannan zance suna nufin cewa wani daga cikinmu wanda yake wawa ne yana faɗin maganganu akan Allah ma'ana dangane da Allah maganganun da yake sun wuce iyaka ma'ana shine mai faɗin cewa Allah yana da ɗa shine mai faɗin cewa Allah yana da mata kuma suke dangana wa Allah abubuwa da yawa nan suna nufin iblis yana amfani da waɗannan abubuwa ya haɓatar da wasu har an samu a cikin mutane akwai waɗanda suka yarda da cewa Allah yana da mata Allah yana da ɗa kamar da aka samu a cikin kiristoci mun fahimci wannan wa anna kuma cewa mu zananna mun zaci nan zannu ba bi ma'anar yaƙin ba ne zannu ala babiha ma'ana mun ai ma'ana hasibna yawa mun zaci allan ko allan taƙulal insu wal jinnu ala Allahi kadiba wallahi da mun zaci ma'ana kafin wannan lokacin mu zo mu je alƙur'ani mu da tsammanin mu a cikin jinsin ɗan adam da jinsin aljanu ba za a samu wanda zai faɗi ƙarya ya dangana wa Allah ba sai gashi mun zo da mu ma'ana kenan nan ku fahimci zancen nan aljanu ashe kafin su ji wannan alkur'ani suna jin maganar cewa Allah yana da ɗa Allah yana da mata kuna fahimta wannan zancen kuma ba su zaci cewa wani mutum ko wani aljan zai yi ƙarya ya dangana wa Allah Allah bai faɗi abu ba a zo a ce Allah ya faɗa sai gashi sun zo sun ji da kunnansu a ƙur'anin da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ke karantawa a wannan sallah asubahi din cewa ashe Allah ba shi da da ashe Allah ba shi da mata kun fahimci wannan zancen yanzu da suka ji wannan sai suka ce mu ai da tsammanin mu abinda aka zo ake gaya mana gaskiya ne wannan kun ga yana nuna ashe akan rudi mutum a karkatar da shi daga abin da ke shine daidai kuma ya dauka shi wannan abin da aka dora shi na karkata shi din ne daidai kun fahimci nan can don haka ashe idan mutum na jin alkur'ani ya kamata ya sallama masa zuciyarsa baki daya yadda ba shi da wata fahimta banda wannan fahimtar ta alkur'ani Allah kara mana fahimtar alkur'ani wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadiba wa annahu kana rijalun min al-insi kuma cewa akwai wasu mutane daga cikin a mutane ma'ana wasu mazaje daga mutane ya da suna neman tsari birijalin minal jinni da wasu mazajen daga cikin aljanu suna neman tsarinsu fazaduhum rahaqa sai su mutanen suka ƙara musu halaka da lalacewa su wanda ake bautawa din su aka ƙarawa halaka da ism abin da ake da rahaq shine ziyadatun fil ismi ƙari a saban Allah da wuce iyaka nan me yake nufi Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labari ne aljanu suna cewa wa wa anna dhananna mun karanta ne ko yawa wa annahu kana rijalun min al-insi al-imam at-tabari a cikin tafsirin sa ya kawo wajen fasara wannan aya riwayoyi da dama a cewa a zamanin jahiliya abinda mutane suke idan mutum ya je zai sauka a wani wadi zai yi zango yana cikin halin tafiya sai zai sauka a wani wuri to yakan yi addu'a cewa shugaban wannan wuri daga aljanu muna neman tsarinsa tunda suna tsarin cewa akwai aljanu a wurin to ba za su zauna ba sai sun nemi tsarin shugaban wurin daga cikin aljanu cewa ya tsare su za su kwana a wurin za su yi zango a wannan kunga menene shirka ne shine wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna ay yatlubuna al-iyaz wal suna neman agaji suna neman fakewa kai mafaka daga wani daga cikin ko wasu daga cikin a mazajen aljanu to wannan abun kuma fazaduhum rahaqa sai suka kara musu wato zurfi cikin sabo suka kara wa nan tambayar take suka kara wa aljanin da ake bautawa domin dama shi ya san barna ce maimakon ya yadda cewa shi ba komai bane tun daga shi an nemi agajinsa sai ya ji cewa shi wani abu ne sai wannan ya ƙara masa halaka da zurfi cikin halaka da sabon Allah kun gane wannan tunda yanzu an ɗaukaka shi ana bauta masa kun fahimci zancen na tabbas mabiya suna cikin mutanen da ko in ce galibin waɗanda ake biyayya gare su daga cikin wanda suka karkace daga hanya ta daidai sababin halaka su shine mabiyan haka ne ko baka bane da yawa daga cikin mutane bayan dai akwai sababi babba na karkacewa qur'ani ma'ana kaucewa qur'ani da kin biyayya gare shi kaucewa hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kin biyayya gare ta to akwai kuma rudi da ziga daga mabiya ai kai ne wani ba mu da malami irin ka ai kaza da kaza sawa'un mutum yana dare ko ba shi dare to wanda yake da ran shi ake magana musamman a nan gurin za su zo suna iza su akan abin da yake ba daidai ba kuma har mutum ya kai ga tsammanin cewa i abin da ake faɗan nan fa ashe da gaske ne shi yaudara ya yi wa mutane ya ne musu ɗan rufa idansa kuma sai suka yadda cewa da gaske ne suka rika ziga shi sai shi ɗin ya yadda cewa abin nasa haka ne kaga ya rudu shine abin to akwai wannan kuma gaskiya hakika da yawa shine ma'anar fazadu fazaduhum rahaqa ai as-safiha minna kun gani ma'ana wannan wawan na cikin mu yana nufin waɗanda suka bari aka bauta musu to shi aka ƙara ma rahaqan wato zulfi a cikin isma yace fi azhar qawlayil ulama cikin mafi bayyanar maganganun muta malamai abinda ake nufi da wannan aya kenan sai ce wa qala ghayru wahidin min as-salaf da yawa daga cikin salaf magabata in an ce salaf kullum me ake nufi da salaf salaf magabata waɗanda suka rigaye mu daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai in aka ce salaf su ake nufi wanda wajibi ne dukkan mutum musulmi ya zama mai biyayya ne ga salaf bayan qur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma as-salafu salih biyayya ga mabiya ai waɗanda suka rigaye mu daga cikin sahabbai da tabi'ai domin babu wanda ya fahimci wannan sako na Allah babu wanda ya fahimci wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sahabbansa da kuma waɗanda sahabban suka koyarwa su ne tabi'ai to mu je dai a kana rajulu min al-insi wannan magana da muka faɗa ne yake zai sake gaya mana ita cewa wani mutum daga cikin mutane idza nazala bil wadi in ya sauka a wani kwari qala sai ya ce a'udhu bi azimi hadha al-wadi ina neman tsari da mafaka daga wato shugaban wannan kwari min sharri sufaha'in min suf min sharri sufaha'i qaumihi daga sharrin wawayen jama'arsa ma'ana yana nufin shugaban ya tsare mu daga sharrin mabiyansa to kaga maimakon ya nemi tsarin Allah sai ya nemi tsarin wa tsarin aljani to wannan shine inda shirka ta auku a shine sai yake cewa ko falon mastaghafatil insu bil jinni yayin da su mutane suka nemi agajin aljanu shine istaghafatil insu bi aljinni yayin da mutane suka nemi agajin aljanu izdadatil jinnu tughyanan wa kufra kun ga abin ya bayyana yau ma'ana sai su aljanun izdadat suka ƙara tughyanan wuce iyaka wa kufran da kafirci suka rika fahimtar ashe da gaske ne za su iya kare dan adam tun daga shi dan adam din ya zo yana neman agajin su mun fahimci wannan shine abin da ake nufi fazaduhum rahaqa Allah sa kun gane dai ina ne yawa sai ce kama kala ta'ala kamar da Allah madauki ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali min aljinni fazaduhum rahaqa wannan ya maimaita ta ne saboda tafsirin ta ya tsaya yi mana yana cikin cikamakin kawo maganar salaf din ne shine har suka kawo wannan ma'ana yayi istidlali farko da fassara sannan sai kawo ayar cewa kamar da Allah madauki ce kaza da kaza to abin da ake nufi kenan inda ina so da ku ya zama kun fahimci wannan nan abin da Allah madauki ke faɗa anan shine mutane sukan yi hulɗa da aljanu su bauta musu su nemi taimakonsu akan abubuwa wannan mai hukuncinsa shirka ne shirka kuma ta fita daga addini to wannan abin da ake yi wa aljanun yana ƙara wa aljanun ɗagawa aljannin suna jin karfin kansu wannan kuma dama ai ba abin mamaki bane yanzu duk wanda suke harkar bokanci da tsafi kuma suna harka da aljanu aljannin za su samu wani abu abu na imani su ji tsoron Allah su daina wannan abin da suke na lalata mutane da halaka su ko ku ci gaba za su ci gaba za su tun daga amfani yana samuwa dan adam ya karkace dan adam ya lalace dan adam ya balbalce tun da ya tafi yana neman wani abu wanda ba Allah ba su kuwa sai su ƙara jin cewa ashe suna da ƙarfi wannan yana nuna mana wani abu kamar da malamai suke faɗa asalin aljani yana tsoron mutum kun yadda ko ba ku yadda ba asalin aljani in dai kai mustaqimi ne akan hanya to aljani yana tsoron ka duk ran da ka wayi gari ka karanta ayatul kursi kai azkar dinka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana to ba wani aljani da zai zo kusa da kai tsoron ka yake ashe kenan in kaga an samu wannan sabanin haka to akwai rauni tare da dan adam in ba haka ba asali kamar irin abin da ake cewa ne maciji daga ya ji motsin dan adam ta kansa yake kokarin yi amma amma da ka tsorata ko an samu wata matsala ko baka ko ya shammace ka baka tsammani ba to sai ya zo ya wani abu ko yana tsammanin za ka yi masa wani abu shi nan sai kawo hari to haka aljani asalinsa yana tsoron mutum mustaƙimi ashe kenan duk mutumin da yake tsoron aljanu ma su taɓa shi me yi maganinsa ya tsaya da istiƙam ka tsaya akan hanya shi sa duk mutumin da zai harkar ruƙiya to ya tabbatar da shi kuma yana da istiƙama kar ka shiga harkar ruƙiyan nan kana da harkokin saɓan Allah da nisa da ubangiji baka zikiri baka abubuwa to ka shiga wannan kuma maimakon ka fitarwa wani aljani sai ya jawo kanka kuma saboda kai din baka kintsa ba kintsawar kuma ba ma'anarta irin ta bahaushe cewa ka je ai maka wasu tsimi da wani menene kai ma ai ma abin da shafi tsafa tsafa a'a ana nufin ka kintsa tsakaninka da ubangiji ka zama mutumin kirki in ka zama mutumin kirki akan hanya daidai da zikirin Allah subhanahu wataala to Allah sai ya tsare mutum Allah zai tsare mu baki daya sai ce wa annahu ya kawo wannan aya ko to sai kuma ya ci gaba da abinda bayanin abinda su aljanu suke cewa a kabin nan kuma kai ya gama maganar da su aljanu suka faɗi sai Allah madauki zai ba mu labari wa annahum dhannu kama dhanantu saboda nan akwai mukhataba mukhataba da Allah yake wa mutanen wannan zamani musamman mushrikai gashi nan sai ce wa annahum cewa su zannu sun yi zato kama zannantum kamar da ku malamai sun fasara nan ku dinnan ana nufin kafirai daga cikin quraishawa a wancan zamani su ake saukarwa wannan kamar da kuka zaci allan ya ba'atha Allahu ahada cewa Allah ba zai aiko kowa ba ai kaga wannan ba mu'mine ne suke da wannan zaton ba ko su waye masu wannan zaton kafirai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda basu musulunta ba su ne suke zaton cewa ai Allah ba zai aiko kowa ba to da aljanu su ma zato suke cewa Allah ba zai aiko kowa daga cikin a mutane su zama manzanni ba mun gane suka cika kuma da cewa ina ne wa anna lamasna samaa nan kuma ci gaba da maganar aljanu ne lamasna samaa mun nemi lamasna nan talabna yawa mun nemi shiga da hawa sama fawajadna ha sai muka same ta muli'at an cika ta da me harasan da gadi mana tsaro an cika ta da tsari da tsaro ta ko'ina shadidan kuma mai tsanani wa shuhuban da kuma taurari da ake amfani da su a jifa da za su kona aljanu shine shuhub mun gane wannan ma'ana nan yana suna Allah madauki da bamu labarin abinda aljanu suke yi na kokarin su jiyo wahayi a lokacin da ake yin sa ai mun sha magana akan wannan mun karanta a baya istiraqus sam'i satar jin wahayi sukan yi sama su jiyo to sai lokacin da suka samu wannan abin ai shi ya aiko ma har su je su binciko me ya faru da sun saba su yi sama su ji tunda suka je suka samu tsaron yayi yawa a sama sai suka ce aje a binciko me ya faru sai aka samu cewa ai gashi Allah ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan an rufe kofar wani ya sama ya sato wani jin wani abu daga wahayin da ake wa mala'iku ko a aiko mala'iku su gayawa manzanni shine ma'anan wannan idan suka yi sama suka nemi su hau su ji fawajadnaha yace sai muka same ta muli'at an cika ta harasan da tsaro shadidan mai tsanani wa shuhuban da kuma a taurari da ake jifa da su yace wa kanat ash-shayatin gashi nan kuma ibnu taymiya zai mana sharhin wannan yace su shaydanu sun kasance turma ana jifan su turma ana jifan su bishuhubi da taurari qabla an yanzila alquran kafin alqur'ani ya sauka lakin kanu ahyanan yastariquna sam'a amma sun kasance suna satar ji din qabla an yasila shihab kafin shi tauraron ya zo ya harbe su ya same su ya kore su to sukan ji wani abu daga cikin abin da ake saukarwa annabawa ila ahadihim zuwa ga waninsu falamma ba'atha mu'abu'itha muhammadun sallallahu alaihi wasallam yayin da aka aiko aka tada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to muli atis sama'u harasan shadidan wa shuhuba sai aka cika sama da tsaro mai tsanani da kuma wannan taurari da ake jifa da su wasaratu shuhubu marsadatan lahum kuma suka zama su wannan taurari matsara ce madakata ce madakata da suke ma'ana kamar an dakata ne ana jiran daga sun matso a harbe su shine ma'anar marsada ma'ana inda aka aje kamar ka aje wani makami ne kana jiran mai kawo hari daga ya zo sai a ɗauki makamin nan a kai masa hari to haka waɗannan taurari aka ajiye su su ne marsada inda Allah maɗauki ya tsare daga waɗannan aljanu sun zo za su yi wani satar ji sai a kore su a jefe su qabla an yasma'u kamar ka wato kafin su ji kama qalu kamar da suke cewa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i kun gani da abin da muke yi wa anna kunna kun gani yana suna ba da labarin da ne kafin a kawo wannan tsarin da abin da muke yi na ƙudu min ha maƙa'ida lissami kowa yana samun wani wuri yana wani wurin zama muna zazzauna mu tsutsuguna lissami don sauraro don ji na domin in ana saukar da wahayi muna ji wannan ya nuna maka aljanu suna da damar tashi sama su yi nisa can sama ko ina domin su ba irin jikin ɗan adam bane da su tare da cewa suna da damar tashakkuli ko mun san tashakkuli su canza yanayinsu daga wani abu su koma mutum daga mutum su koma kare zuwa mage su a duk waɗannan Allah ne ba su damar su yi haka a asalin hakikanin su kuma za su iya shiga ko ina mun fahimci wannan to garin inda suke zuwa su makale dan su ji wahayi to shine suke bada labari wa anna kunna naqudu minha min hanan damirin saman ne mana muna samun wuri a sama maqa'ida wurare daban-daban na zama lissam idan sauraro faman yastami il'ana a yanzu kuwa shine al'ana a yanzu kuwa man yastami duk wanda yace zai yi sauraro ya jid lahu shihaban zai samu taurari rasadan suna nan suna dako gare shi mun fahimci abin wannan kurukuru ayoyin suke ma'ana suna nan suna dakon daga yazo za su harbe shi wa qala ta'ala fil ayati al-ukhra a wata ayar kuma Allah maduki yana ba mu labari wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين wannan alkur'anin shaidanu ba su sauko da shi ba ma'ana ba maganar shaidanu ba ce bayan an kora wannan sai ya ce kuma wa ma yan bagi lahu kai bai ma dace a ce su suka sauko da wannan saƙon ba bai ma kamata ba ba su ne masu sauko da wannan saƙo ba ba su ne manzannin da za a ba saƙo su kawo mutane ba wa ma yan bagi lahu kai kuma sai ce wa ma yastati'u ba ma za su iya ba don me innahum anis sam'i la ma'zulun su abin nesantawa ne shine ma'zulun anis sam'i daga ji an nesanta su da me da wannan shuhub din da ake jifan su ba dama su matsa inda ma ake wahayin ballantana su ce kun ga kenan an rufe kofar wani ya je wani abu ya hada da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu fahimtun qalu kuma har yanzu sai suka ce ya ci gaba dai da kawo mana maganar kusan ibn taymiya shi yadda yake asalin me yake so ya gaya mana ne duk zancen nan da yake so yake gaya mana cewa manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaya ga aljan a bai tsaya ga mutum ba ya shafi har aljinu to ko wannan ayoyin da ya kawo na farko ai sun isa su nuna mana wani to amma shi da yake shine in ya tashi tafsiri ko yana bayanin ayoyi sai ya tsaya yana ta tafsirin su kuma sai in ka bar shi nan sai sai maka wani sabon littafin akan wasu maganganun daban to shine sai ya shiga sai ya karasa mana gaba ɗaya abinda ya so ya ambata dangane da kissar abinda Allah madauki ba mu labari a suratul jinni dangane da aljanna kaga dai ai mun fita daga maqsudin abin da yake so tabbatar mana amma ƙarin bayani ne kuma ƙarin bayanin ibnu taymiya mai fa'ida ne mm. mai fa'ida ne saboda tarin ilimin da Allah madauke hore masa sai qalu yake yake cewa to qalu sun ce wa anna mu kuma la nadri ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada sharri ne ake nufin mutanen ƙasa da shi ko kuwa ubangijinsu yana nufin shiriya ne gare su kun fahimci wannan wani aljanu ne suke faɗa su aljanu muminai suka ce wannan lamari mu ba mu gane shi ba lamarin nan anya sharri ake nufi ne ga mutanen ƙasa ko ko shiriya ce za ta zo musu lalle ko shiriya ce inda alkur'ani ne shiriya ce daga Allah subhanahu wataala wannan aya tana cikin ayoyin da malamai suke bayanin karfafa maganan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi cewa wa sharru laysa ilayka wanda muka sha magana akan ta ko in ba ku manta ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'a sa yana cewa ya Allah ash-sharru laysa ilayka ko a cikin dimnin addu'a sa ka ya faɗi wannan cewa sharri ba a dangana shi zuwa gare ka me ma'anar wannan ma'ana duk a cikin ayyukan Allah babu sharri babu sharri a aikin da Allah ya yi amma shi aikin aikin ko abin da aka aikata din ko aka halitta zai iya samun sharri da shi yayi sharrinsa amma aikin da Allah yayi na halittar wannan abun ba sharri bane yayi ne don wata hikima ne wannan mun sha wannan zancen ai to daga cikin abin da ke nuna mana wannan yana cikin abin da ibnu taymiya ya zakulo shi daga alqur'ani yake bayyanawa in kun lura da wannan aya wa anna la nadiri a sharrun mu fassara ta da hausa kalma kalma fassarar abinda kuke shiwa ba ni gishiri in ba kamanda kowace kalma da abinda take nufi wa anna kuma cewa mu la nadiri ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi shin sharri ne urida ake nufi biman fil ardi ana nufin wani sharri ne ya samu mutanen ƙasa wanda suke zaune a bayan ƙasar nan am ko kuma arada bihim rabbuhum rashadan ubangijinsu yana nufin wata shirya ne gare su me kuka fahimta a wannan zancen da aka yi zancen sharri sai ba a dangana sharrin zuwa ga ubangiji ba sai aka kawo shi bisigati bina bisigar mene ma lam yusamma fa'iluhu kamar da ake cewa bina lil majhul ma lam yusamma fa'iluhu abinda ba ambaci fa'ilin sa ba sai aka ce asharrun urida domin kar a ce shin Allah yana nufin sharri ne ga ahlul ardi domin Allah ba nufin sharri sai aka juya abun sai aka mai da shi me ba a faɗi wane ne mai iradar ba don me amma da aka zo kan rashadan sai aka ce am arada ko bihim rabbuhum sai aka fito da sunan ubangiji rashadan saboda me wannan rashad menene alheri ne to ana dangana wa Allah alheri amma ba a dangana wa Allah sharri a ce Allah yayi sharri dan kar a faɗi wannan Allah sai juya zancen sai zama haka am wato asharrun urida idan da Allah ake so a ce kaga asharrun arada Allah bi ahli al-ardi to kaga Allah madaukaki ba za a dangana masa cewa ya so sharri ga mutane ba don me dan Allah madaukaki ba a dangana masa sharri Allah sa kun fahimci zance sai ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuwa Allah yana nufin ubangiji yana nufin a shirya ga su wato dan adam ina ne wa anna la nadri ko yawa sai ce wa anna minna salihuna kuma mu su waye suke faɗan wannan har yanzu aljanu dai suna cewa wa anna kuma mu dinnan minna a cikin mu akwai as-salihuna salihan bai mutanen kirki bayi nagari wa minna duna zalika akwai wanda kuma basu kai haka ba ba salihai ba wannan kun ga nassi ne na alqur'ani a cewa a cikin aljanu akwai mutanen kirki akwai salihai muminai masu imani ba sa shirka ba sa bautar wani abu wanda ba Allah ba kuma sannan mutanen kirki ne ba sa saban Allah akwai kuma wanda ma'ana kai suna yin da ya gwargwadon hali mutanen kirki ne a ba a cewa ba sa saban Allah ma'ana dai suna kokarin kiyaye dokokin Allah wasu kuma ba su kai haka ba a sannan sai ce mene kunna tara'iqa qidada mu dama mun kasance hanyoyi ne daban-daban tara'iqa nan qidadan ana nufin shatta mutafarriqin ma'ana mun kasance hanyoyi daban-daban ma'ana kowa da hanyar da ya bi ba wai su su ne hanyar ba ma'ana muttabi'ina tara'iqa qidada mu masu bin hanyoyi ne daban-daban kowa da hanyar da yake bi Allah samun gani sannan ya ci gaba da cewa a kuna tsara ikakiru da ku e sansan sai ai alama zahiba shatta mun kasance akan mazhabobi daban-daban kama qala ulama'u kamar da malamai suke faɗi cewa minhum almuslimu wal mushriku a cikin su akwai musulmi a cikin su akwai mushrikai duk irin dan duk irin jinsin da muke gani na dan adam ai haka muke daban-daban ko akwai yan kaza akwai yan kaza to duk yan kaza inda muke da su su ma suna da shi kan lissafin ku gani duk yan kaza kowanne ban cire komai ba to su ma suna da shi yawa wa min humul muslimu wal mushriku wal nasrani was sunni wal bid'i ka gani akwai kirista akwai ahlus sunna akwai yan bid'a duk akwai su a cikin aljanu wa anna zananna kuma mu ma mun zaci allan nu'jiz Allah cewa lalle ba za mu wato ba za mu gagari Allah ba subhanahu wataala walan nu'jizahu haraba kuma ba za mu gagare shi wajen gudu ba ma'ana ba inda za mu gudu mu tsere masa wannan zannu kuma anan yaqini suke nufi ma'ana mu mun tabbatar da sabanin waccan ta farko ta hasibna ko yawwa ma'ana mu muna da yaƙinin cewa wannan kun ga saboda magana su masu imani ne suke cewa duk inda muka je ba za mu gagari Allah ba ba za mu fi karfin sa ba kuma ba za mu guje masa mu kasa wato ya kasa kama mu ba akhbaru akhbaru annahum la yu'jizunahu sun ba da labarin cewa ba za su gagari Allah ba la in aqamu fil ardi ko in sun zauna a bayan ƙasa wala in harabu minhu ko kuma in sun gudu mana in muna cikin ƙasa ba za mu tsira ba in mun gudu ma wani wuri ma ba inda za mu gudu ba inda za mu gagari ubangiji subhanahu wata'ala ya fi karfin mu wa anna lamma sami'na al-huda suka ci gaba suna cewa yau da mun yi tafsirin suratul jinni kenan malam ibnu taymiya yi mana amma dai mun tsaya iya abin da ya faɗa saboda a da a ce dama darasin tafsiri ne to za a shiga wasu abubuwan da hukunce-hukuncen aljanu da sauransu da zan fa'idanta amma tun da muna bin littafin ibn taymiya ne kuma makasudinsa shine ya gaya mana shumulin risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umumuha to sai mu tsaya iya abin da ya faɗa nan ba sai mun shiga cikin maganganu masu zulfi dangane da abin da shafi aljanu ba abin tafsiri mun zo wannan ayi wannan da kawo riwayoyi da ma'anonin waɗannan ayoyi da kuma maganganun dai malamai da za su mana amfani wa anna lamma sami'na al-huda kuma mu yayin da muka ji shiriya amanna bihi mun gaskata da ita faman yu'min bi rabbih duk mutumin da ya yadda yayi imani ya amanna da ubangijinsa fala ya khafu baksan to kada ya ji tsoron baksan za a rage masa naqsan kenan za a rage masa wani abu na ladan aikin da ya aikata wala rahaqa ko zalunci a wuce iyaka wajen azabtar da shi ko makamancin wannan wa anna kuma cewa mu minnal muslimuna a cikin mu akwai musulmai wa minnal qasituna a cikin mu kuma akwai azzalimai alqasitun nan abinda ake nufi sune azzalimu gashi ne shi ai azzalimuna gashi ne ya fassara mana yuqalu a larabci ana cewa aqsata idza adala in mutun ya adalci ana ce masa ya yi adalci aqsata da fi'ili wani iri ruba'i ko yawwa fi'ili ruba'i in kana so ka ce yayi adalci sai kai amfani da ruba'i din ka ce aqsata yayi adalci wa qasata idza jara in mutum yayi zalunci kuma sai a ce qasata mun fahimci bambanci in an ce qasata yayi zalunci aqsata kuma yayi me yayi adalci larabci kenan shine idza jara wa zalama in yayi zalunci jawr da zulmu ma'anarsu daya nam shi ne nashi idan adala ya adilu na wannan kuma daban suna karkacewa ba wai nan kuma ba zancen adalan yake ba ita adala tana zuwa babinta da ma'anoni ita ma nata daban nan da can kasata da akasata yake to suka ci gaba yace faman aslama wanda ya musulunta ya miƙa wuya fa ulaika to waɗannan taharrau rashadan sun nemi shiriya sun kirda dan su samu shiriya daga Allah wa ammal qasituna amma su azzalimai karkatattu fa kanu li jahannama hataba to sun zama kirare ne su wato da za a wato kona a rura wutar jahannama da su shine hataba wa an kuma cewa law istaqamu da za su miƙe su daidaita asali nan akwai an din daban amma an yi idgamin ta ne hatta kitabatan cikin lamu sai zama wa allawi wa allawi istaqamu asali wa an law istaqamu ko wa allawi istaqamu ala tariqati kuma cewa da a ce sun daidaita akan hanya la asqainahum ma an ghadaqa da mun shayar da su ruwa mai yawa mai yawa shine ghadaqan kaseeran linaftinahum fi dan mu jarrabe su mu yi kokari mu gama wannan kafin mun ci biyar din ko mu gama karshen ayoyi linaftinahum fi Allah ce dan mu jarrabe su ne a cikin wannan wa man yurid an dhikri rabbih duk mutumin da ya bijirewa ambaton ubangijinsa yaslukhu Allah zai shigar da shi azaban wata irin azaba sa'adan mai hauhawa wadda ba ta yiwa baya sai dai ce ta sama shine ma'anar sa'ada wa annal masajida lillah su kuma masallatai ko kuma mawadi'us sujud duk yana cikin fasarwar da aka samu daga malamai masallatai ko mawadi'us sujud a jikin mutum a jikin mutum na lillahi na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahadan don haka a cikin su ko amfani da su kowanne dai zai daukar wannan yana daukar ma'anar shine fala tad'u ma Allahi ahada kar ku kira kar ku roki kar ku bauta wani wanda ba Allah ba tare da su tad'u ma Allahi nan kar ku bautawa wani wanda ba Allah ba ahadan kowaye wa annahu lamma qama abdullahi kuma shi lamarin yadda yake shine yayin da bawan Allah ya miƙe nan suna nufin manzon Allah sallallahu Allah madauki yana nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu din nan ya miƙe yana karatu a yad'uhu yana roƙon ubangiji yana bautawa Allah kadu su aljanun sun kusa ya kunu alaihi libadan su zama kamar shirgi a kansa cincirin da kuma dandazan da suka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ji abin da yake karantawa dinnan kamar su wato zaunar da shi su hana shi tashi saboda yawaituwa da suka yi akan sa suna sauraron alqur'ani shi ne ma'anan kanu ya kununa kadu ya kununa alaihi libada libada na nufin shirgi tarkace mai yawa kaya kenan qul to kace inna ma ad'u rabbi ni ina kiran ubangiji na ina bauta masa wala ushriku bihi ahada ni abinda na sani abinda Allah ya aike ni da shi shine ina bautawa Allah wala ushriku bihi ahadan bana kuma bautawa kowa tare da Allah bana shirka da Allah qul kace kuma har yanzu inni la amliku lakum darran wala rashada ni fa ban mallaka muku wani wata cuta ba in tunkuɗe muku ita wala rashadan ko wani wata shiriya in kawo muku ita nan shiriyar wace iri ake nufi ta tawfiki in annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya ce ba shi da ikon shiryarwa to hidayatul tawfiqi ake nufi in ba haka ba kuwa in aka yi itlaqin shiriya to tana da ma'ana biyu ko in a shiriya aka yi shiru ba a fassara wace ake nufi ba siyakin zai nuna mana in ta bayani ce da nuna hanya to ita wannan tana cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani da karantawa da ilmantarwa da sa mutane a hanya in ku ana nufin sa gam da katar da tabbatar da mutum ya karbi shiriya da dora shi akan daidai to wannan na Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai mallaki wannan ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to sai sai wala rashadan qul inni lan yujirani min Allah ahad ku duba ku ji wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce ka ce lan yujirani min Allah ahadu babu wani mutum da zai tsare ni daga Allah walan ajida min dunihi multahada kuma in ba wurin sa ba ba da wata mafaka ba zan taba samun wata mafaka ba in ba wurin Allah ba babu inda wani zai zo ya ce zai iya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan da Allah zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu kuma ba zai masa ba da a ce zai yi to ba mai iya tsare shi kuma shi yake faɗin wannan kamar da dai mun karanta wannan kuma a baya ai malja'an wa ma'adan ba ni da mafaka inda zan fake illa balaghan min Allah wa risalati kawai aiki na abin da ke kaina shine isar da sako da manzancin da ya bani wa man ya'si Allah wa rasula wanda ya saba ma Allah da manzan Allah fa inna lahu nar jahannama to yana da wutar jahannama khalidina fiha abada suna dawwama a ciki har abada hatta idza ra'aw ma yu'adun har sai sun ga abin da aka yi musu alkawari fasa ya alamuna za su san man abu nasiran wane ne wanda mataimakansa suka fi rauni wa aƙallu adadan kuma mataimakansa suka fi ƙarancin adadi to yace thumma lamma sami a tilto mu tsaya nan ko sai ya zama a sauran abin da zai kawo mana na hadisai shi zai kawo ayoyi dai mun gama da su ina so dama mu yi gama da wannan ayoyi ne mun sallama da ayoyin suratul jinni da saboda su saboda kai ibnu timiya bayyana mana umumin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kawo mana su sai ya zama abin da zai kawo na gaba da zamu tashi akai shine a magana akan hadisai da suke kuma da alaka da haka din Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara tabbatar da mu akan shiriya har zuwa ƙarshen rayuwarmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك